إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين دبقوي قوات الربيع الثاني hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya dace da 30 daidai ga watan goma shekara ta 2024 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulugul maram min adillatil ahkam muna cikin babun nafaqat muna cikin babun da yake bayanin wato ɗawainiya ta iyali malam ya ce wa an sa'id ibn al-musayyib nan ne ko an karbo hadisi daga ko an karbo magana daga sa'id dan al-musayyib radiyallahu anhu Allah shi kara masa yarda shi ba sahabi bane tabi'i ne almajirin sahabbai ne bai rayu tare da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma ya halitta ce radiyallahu anhu baban addu'a addu'a ce yake a ce ana cewa Allah ya sa ya sami yarda Allah su kuma sahabbai ana gaya musu radiyallahu anhu ana ba da labari ne Allah ya yarda da su ba addu'a yake musu ba Allah ya riga ya yarda da su wanda ba su ba kuma sai dai a ce Allah ya yarda da shi a mai addu'a kenan in ba haka ba ana bambanta tsakanin sahabbai da tabi'ai sahabbai Allah ya tabbata cikin Qur'ani ya ce musu radiyallahu anhu wanda ba su ba kuma sai a ce rahimahullah sai a ce Allah ya masa rahama addu'a kenan a bambanta tsakanin sahabi kamar sallallahu alaihi wasallam ne ba wada ma kowa sai annabi amma kuma ana iya faɗin sallallahu alaihi wasallam akan wani annabi da niyyar addu'a shi ko manzo Allah an aka ce sallallahu alaihi wasallam cewa ne ake Allah ya riga ya mashi kai kuma ana iya cewa to Allah ya maka domin Allah kai ma ya ce yana maka Allah ya ce wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur kuma Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma to saboda kai ana iya maka da sunan addu'a cewa Allah ya yi maka salati shi ko manzo Allah ana ba da labari ne Allah ya jaya mashi amma dai asali kowa ba shi hakkin shi annaba ce sallallahu alaihi wasallam sahabbai ya ce radiyallahu anhu tabi'a ce masu rahimahumullah to an karbo daga sayyidina al-musayyib fil rajuli a cikin hukuncin mutunan da la yajidu ma yunfiqu baya samun abin da zai ciyarwa ala alihi akan iyalan shi mana ya gaza ya gaza ci da iyali rayuwa ta yi kim Allah ya tsaida mai komi baya da abin da zai ci da iyalin shi qala sai sayyidu dal musabi yace yufarraqu bainahuma sai a raba auren muna ganewa ku sai a raba auren saboda mi saboda ba ya ci da iyali ba ya ci da su ba ya ba su sutura ya kasa biyan kuɗin haya duk ɗawainiya ta rayuwa ya gaza shi kenan sai a raba auren ana iya raba aure saboda mi saboda miji ya gaza ci da matashi don bai ci da ta ba za a ci da ta in kuma ta ga tana iyawa ta yi haƙuri ta ci gaba da zama da da shi a haka din ta zan bige-bigenta tana ci da shi tana ci da iyali kamar yadda shi ma lokacin da yake da yana ci da ta yana ci da yaranta in ta ga tana yawa sai ta yi haƙuri in ba ta yi yawa kuma to ana iya raba auren saboda haka nan domin nauyi ne da Allah subhanahu wataala ya dora ma mutum to in wannan nauyin ya kasa ɗaukar shi da ya halitta a raba auren muna ganewa ko akhrajahu sa'id ibn mansur sa'id dan mansur ya fitar da wannan magana sa'id dan mansur yana da littafin da ake ce masunan kuma littafi ne tsoho eh tsohon littafi ne an sufiyana ya fitar da shi ne daga sufiyana sufiyana kuma shine sufiyana dan uyayna sanannan wato tabi'u tabi'ina ne imam malik ya girme da shekara goma da haihuwa domin an yi imam malik shekara ta tas'in da uku shi kuma aka yi shekara ta ɗari da bakwai kaga imam malik ya bayi shekara goma da haihuwa bijimin malami ne yana daga cikin manya-manyan malamai na tabi'u tabi na waɗanda suka yi zamani da sai imam malik ya rasu kuma shekara ta ɗari da tas'in da takwas bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan shekara ta ɗari biyu kenan ya rasu bayan lokacin imam al-bukhari ya shekara a kaman kudu da haihuwa shi kuma Allah ya mai cikawa babban malami ne kuma sanannen malami ne duk wanda yake karatun hadisi ya san Sufyan ibn Uyayna shi ne malam yace akhrajahu Sa'id bin Mansur an Sufyan daga Sufyan an Abi Zinadi daga abin zinadi anhu abin zinadi shi ma wani babban malami ne daga cikin manyan-manyan malamai wanda ke karatun hadisi to ya san abin zinadi kuma abin zinadi tabi'i ne ya rasu shekara ta talatin ɗari da talatin ko kuma ta ɗari da talatin da ɗaya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duk su suka rawaito wannan hadisin Kala ya ce, Kultu sai na ce, shi abin sinadi ya ce, Kultu li sa'idin na ce ma sa'idi sunna? Na ce haka sunna ne? Idan mutum ya kasa ci da iyali a raba auren sunna ce, kana gaya mamu sunnan manzan Allah ne? Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kala sai ya ce, sunna. Ce sunna ce ta manzan Allah. Wada, wannan magana ta sa'idi dan musayib mursalun, mursal ne kawiyun, amma mursal ne mai karfi. mun gane ko mursal ne mai kauyi saboda mi marasilu sa'id bin al-musayyib an ce maqbula ne ana ana kafa hujja da su irin maganganun da sa'id dan musayyib zai ruwaito ya ce manzo Allah ya ce kuna ganewa ko a ilimin hadisi an ce wato maganganu ne waɗanda suke da irsali amma suna da karfi ana kawo hujja da su shi yasa malam yace haza mursalun qawi wannan maganar mursal ce wadda take mai karfi Allah subhanahu wataala ya samu dace saboda haka dai abinda wannan zance nuna mu cewa ana iya raba aure idan miji ya gaza in mace ta ce ba ta iyawa saboda mi saboda ba ya ci da mu me ya bani abinci kullum kowane abinci ni ke ba kaina to ana iya raba wannan auren yaje ya nemi kuma wata tana yiwa a dace can wurin hadisi na gaba malam yace wa an umara radiyallahu anhu an karbo daga umar Allah ya kara masa yarda annahu kataba lalle shi ya rubuta ila umara il ajnad ya zuwa shugabannin sojoji umara jami ne na amir amir shine sarki ko kuma jagora ko shugaba al'ajinadu kuma jami ne na aljundu aljundu shi ne soji guda ɗaya da yawa kuma sai a ce ajinad ko a ce junud ila umara'il ajnadi ya zuwa shugabannin sojoji rundunoni yana rubutawa fi rijalin a cikin hukuncin mutane waɗanda gabu sun ɓace an nisa'ihim daga matansu mana sun tafi wurin yaƙi ba su nan sun bar matansu to sai na umar sai rubuta masu wasiƙa cewa ku shugabannin waɗannan mayaƙa ɗin da suka bar matansu a gidaje a garuruwansu an ya kuduhum cewa su kama su su matsa masu su tilasta masu bi an yunfiqu da cewa su ciyar da iyalin nasu ma'ana su zangi ya koma iyali kudi au yutalliqu ko kuma su sake su in ba su ya aiko masu ciyarwa in ba su ya aiko masu abincin sati sati ko wata wata ko watanni kayan su dawo to su sake su muna ganewa ko wannan sai na umar yake rubuta ma shugabannin mayaka sojoji cewa su gaya ma duk wani soji da yake da mata ya barta madina ko ya barta wani gari a matsa mai cewa ya aiko mata da kudin abinci in ba ya iyawa ba ya da hali to ya sake ta fa in tallaku idan suka sake su to ba su sai su aiko bi nafaqati ma habasu da kudin da suka su matan suka kashe lokacin da su mazan ba su nan in ma ka sakin sai sai na umarce to ka kuma ta kudin da ta kashe da ba ka nan kudin abincin da ta sayi tsawon lokacin da ba ka nan muna ganewa ku ko ba ku gane ba ka aiko mata kudin abinci tun da matarka ci in kuma ba ka iyawa ba ka da hali ka gaza to ka sake ta in ka sake ta kuma kudin abincin da ta ci ba kanan tun daga lokacin da ka tai wurin yaki har zawa ranar da ka sake ta ta lissafa ka aiko mata kudin ta da ta kashe haƙi ne saboda lokacin da ba kanan din nan nauyin ta kan waye ki matar ka ci wadaka ba wanda zai cila maka ita sai kai in wani ya taimaka ya dauki nauyi shikenan in kuma kudinta ne take kashewa sai ka turo mata kudinta bashi ne sai ka biya yasa kudin mace bashi ne da abin da mace ta kashe gidanka bashi ne sai ka ga dama ta yafi ma ranar da kace zaka mata kisha ta ce to zo mu zauna zo a yi lissafi rana kaza rana kaza rana kaza duk ban mance ba dama ina kallon ka ina jiran ka ko ba haka bane sai ka biya in ta ce sai ka biya ba haushe ce tsaya ke tare tsohon bashin don da ka mata tsaya bari ta tare tsohon bashin sai ka biya ta saboda haka kenan sai na umar ya ce in an yi saki to a turo masu kudin da suka kashe da mazajen nasu ba su nan akhrajahu shafi'i imam shafi'i fitar da wannan magana والبيهقي ده امام البيهقي باسناد حسن ده اسنادي wanda yake kyakkyawan isnadi shi ma dai hadisin ko wannan magana ta sayyidina Umar ta karfafa maganar da ta gabata haka ne ko cewa ciyarwa tana daga cikin abin da yake dole akan mishi dole ne ka ci da iyalinka dole ne ka dauki dawainiyar su gaba daya dukkan abin da suke da bukata cikin rayuwa dole ne ka yi bakin iyawarka abin da kake iyawa mai wadata ya ciyar talaka shi ma ya ciyar daidai talauci shi Allah ya ce li yunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu ko abin da yasa ka samu girma akan mace saboda ciyar wanne Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim abin da ya sa kadar mace daraja wurin Allah saboda kai ke cida ta to da ka zaman to ba kai cida ta ita ke cida ka to wannan kuma darajar ta sauka in ta ga tana iya zama sai ta zanna in ba ta iya zama kuma shikenan in ta yi gajen dangana ta ce gaskiya ba ta iya zama a ba ta takarda ba ta saba ma Allah ba shari'a ta ba ta wannan damai muna fahimta ko da abin da shari'a ta bada dama an kai ba cewa kai rishin arziki ko kai cin mutunci ko kai rishin kunya a kai daidai saboda ka bi shari'a amma ba dole bane in ta ga tana iyawa kuma ba dole bane aka ce in ba ya ci da ta dole sai ya sake ta ba ya danganci ita in tana yi hakuri da shi babu din ta yi hakuri to shikenan bata saba ma Allah ba kuma in kuma ta ce ba ta hakuri bata saba ma Allah ba duk yanda ta yi ba saban Allah bane Allah ya samu dace وعن ابي هريره رضي الله عنه قال an karba hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kara mashi yarda yace jaa rajulun wani mutum ya zo ila nabi sallallahu alaihi wa sallam ya zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai yace ya rasulullah yace ya kai ma'aikin Allah indi dinarun yace ina da dinari guda daya dinari a da can kuɗi ne wanda yake ba wani abu ne sosai ba haka kuɗi ne masu yawa ko can saboda kowancan lokacin kana iya sayan gora da shi kana iya sayan rago da shi kana abubuwa ne da yawa kuɗi ne da yawa inda za su iya sayi ma wani babban abu ta kuɗi ne manya amma duk wani talaka yana da su ga hannu dinari guda dinari biyu uku haka ya ce yana da dinari shi ne wanda yau aka canza shi zai yin wajen jika ɗari da wani abu duk guda ɗaya ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anfiqu ala nafsika ciyar da shi ga kanka ma'ana ka biya buƙatar kanka gare shi na wannan dinarin ka sai abinci na safe ko na rana ko na dare ka sai takalmi ka sai hula ka sai waya duk abin da kake so ka biya bukatun ka in dai ba sabon Allah bane ka kashe wannan dinarin ga kanka idan ya zaman to kai kadai kake ko yau baka da iyali yau in kana kangon ka bidi kake baka da kowa ba mata ba da ba diya to sai ka ci da kanka da shi Kala yace indi akhar yace ma ya Rasulullah ina da wani dinarin kuma. Kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace anfiqu ala waladika. Ka kashe shi akan diyanka maza ko mata. Mana ka ci da diyanka maza ko mata da wannan dinarin dake gare ka kuma. Kala yace indi akhar kuma ina da wani dinarin. Kala yace anfiqu ala ahlika. ka ci da shi da iyalinka matanka kenan matanka ɗaya ko bi ko ku sai ka ba su qala yace indi akhar akwai wani dinarin kuma ya zani da shi qala yace anfiqu ala khadimika ka ci da shi akan hadimanka bayinka da kuma masu maka aiki masu wanke-wanke masu share-share masu gadinka direbobinka sai ka ba su wannan dinarin Kala ya ce, in din akhar, akwai wani dinarin kuma ya zani da shi. Kala ya ce, an ta'a'alamu, ka ta kai kasan mi za ka yi da shi. Waɗanda dai suke dolin ka an gaya maka. Yanzu abin da ya karu kuma, so abin da ka ga ya dace wanda bai saba ma Allah ba kuma sai ka je kai da wannan kuɗin naka. Akhrajahu Shafi'i imam shafi'i ya fitar da wannan hadisi wallafzu lahu kuma lafazi nashi ne wa abu dawuda abu dawuda ma ya fitar da hadisin wa akhrajahu an-nasa'i imam an-nasa'i ma ya fitar da shi wal hakim imam al-hakim ma ya fitar da shi bi taqdimi zawjati ala al-walad amma shi yadda ya kawo shi da gabatar da mace akan da da ya ce yana da wani didarin sai ce ka ci da shi ga matarka mana ka ci da matarka da shi ya ce to akwai wani sai ce to ka ci da ɗanka da shi kenan wani wuri an gabatar da mace a kan da wani lokaci kuma an gabatar da ɗa to wa ya fi dacewa gabatar da shi idan suka haɗu idan kana da ɗa biyu yara biyu ke gare ka da mata abincin kuma na mutum guda ne kaga abincin mutum guda su yare ya ishe su abincin da zai ishe ka ko ya ishi matarka kaga ya ishe to shi kadai ke akwai ɗaya za ya ce shi ko dai kai ko matarka ko ɗiyanka ya za ka yi to su dukkansu sai an ba su mace dole a bata ɗaya ma dole a ba su tunda macen baka bata bai na za ta samuwa su ma in baka ba su bai na za ta samuwa amma kai ka san yadda za ka samu in suka canye yau kai kana iya hitawa wa shi kana iya kiran wani abokinka wani amininka ko ba haka ba kana iya dabara ka je wurin wani mai waki dan gyaggyara ma wake ka ci haka nan ko wata mai abinci kana iya da Allah ta baka baka da canji ko kuma baka da kuɗi har zuwa gobe wadda ta san ka tana sai da abinci da sauransu amma su ba su da wannan dabarai amma kai kana da saboda haka kai sai ka hakura yanzu ya rage gare su wa za a bata ita dai dama uwa an ka bata dama su ta ba dama ita ba za ta ci ba yanzu na haka nan ne su za ka ba kenan ko kuma ka bata ka ce ga abincin ita ita ta san yadda za ta ita dai ba za ta canye ta kyale su ba in kai ne sai ka canye ka kyale su Daga can yi muna. Ba ta ya kake wurin mai shayi ba a soyo makwai da abin nan, kana ci kana diba-diba kawai wani ya gane ka cikin yaranka. Ta kuma mace ya ba ta yi hakan. Mace ta zo tana bara mun karanta, ta zo tana bara gidan manzala sallallahu Alaihi sallama tana tare da ‘yan matanta guda biyu ‘yan yara. Sai na na Aisha ta bata da bino sai ta tsaga ta basu. tana da bukata amma ta raba ta basu aka karo wani ta kara tsaga ta raba ta basu sai dai sun koshi sannan ita ta ci shi yasa ta hika haƙi kai ba ka iya abin da take yi ba ka iya ba ko ba haka bane ba ka iya ba Allah ya sa mu dace to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama a nan wurin ya nuna cewa idan mutum wato ya kashe makan shi kudi inda da Allah kai to za ka samu lada in ka nemi lada an baka nemi lada ba ba za ka samu zunubi wurin Allah ba kuma haka in ka ci da iyalinka haka in ka ci da diyanka haka in ka ci da barwanka haka in ka ci da kuma nan sai ba kawo uwaye ba saboda su uwaye ci da su ba dole bane so waye ci da su ba dole ba ne sai in sun zamanto mabukata ne talakawa ne dole daban kyautatawa daban dole su ba dole ka ci da su ba amma kyautatawa ce sai in sun zamanto kana da hali ba su da to a lokacin da ya zama dole ka ci da su amma kai ba ka da to ya za a yi kuma sai zama dole ba ka da gidan ma da dabara kake ci da shi kaga ba magana suke ciyarwa ta sauka daga barinka sai kyautatawa ran da Allah ya sa aka dan samu wani abu to shikenan aka dan wadata to sai a diba a basu ran da kuma ya zamanto dan kadan ne to sai a tsaya ga gida haka ake yi ba wai da na su ba ba da an ci mutuncin so na wulaka saboda babu ne in akwai kana su to ka saba ma Allah kuma ko suna da kai ma kana da to yana da kyau kuma ka kyautata musu amma nan ba kawo su ba tare da cewa waɗansu hadisai sun zo da bayanin su Allah ya sa mu dace wa an bazi bin hakimin an abihi an jaddihi radiyallahu anhum an karbo hadisi daga bazu dan hakim daga baban shi daga kakan shi Allah shi ƙara musu yarda, ƙala ya ce, ƙultu na ce, ya Rasulallah, na ce, ya ma'aikin Allah, man abarru, wane ne wanda ya fi cancanta? Abarru kalma ce da aka ɗauko daga albirru, mana man a haƙƙo bibirri, wa ya fi dacewa da kyautatawa ta. cikin mutane wa ya kamata in kyautata mashi shi ne man abarru ba wa za ni kyautata ma ba muna ganewa ku in cewa ta ce man abirru abirru barra ya birru abirru ina yi nan kuma ba'un fataha ke gare ta man abarru wane ne wanda ya fi dacewa da kyautatawa ta ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummuka mahaifiyarka wadda ta haife ka ita ce mafi dacewa da kyautatawa ka qultu nace thumma man sa'annan kuma wa bayan ita ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummuka har yau dai mahaifiyarka qultu nace thumma man sa'annan kuma wa qala yace ummuka hayyo dai mahaifiyarka qultu nace thumma man sa'annan bayan ita kuma sai wa qala yace abaka sa'annan ka kyautata ma babanka kaga ita sai an mata so nawa so uku sa'annan ayi ma uba daya sai ka kai ta makka so uku sa'annan baba ya take kana da hali komi za a yi ba wani abu duk da da tsoho za a yi ba zai kama ka ba ko tsinuwa ya tsinuwa ba za ta kama ka saboda shari'a ka bi ba san zuciya ba ka bi shari'a ne sai dai saboda zaman lafiya da kwanciyar hankali shi ke ko da ita ko da shi ka fara ma baka yi laifi ba in dai abin zai kawo hatsaniya shi kenan sai ka fara da shi saboda ita in dai ba wani jidali da tashin hankali take da shi ba ranta ba zai bace ba dan an gabatar da shi a kanta amma shi ka gabatar da ita a kan shi dole sai an kai ruwa rana amma ita tana iya haƙuri in dai ba faɗa take da shi ba shi kuma ana zanna lafiya babu wata matsala zanna ake lafiya ana kauna juna ana son juna in ka ce ita za ta fara tahiya sai ya ta ce gumi cikin maza guda goma tara da sai su yi ce gumi ɗaya ne zai haƙure ce ya ba ku ne ai ya ta ce gumi duk wanda ya zo murna da ban kwana ya ce to kun ga yadda ya mani da ɗauko matan nan in sun je wurin aiki ba su sai da ake ba da ba mamakin ya bar ni in je in fara gano yadda ake in gaya mata yadda ake yi taka to duk wanda ya zo sai ya mai cegumi amma ita ba ruwanta ko an mata cegumi ta ce a ba komi yawa sai in ba tare suke ba in ba tare ake ba to na yawa ita ma tana yi ne don huce haushinta kawai Allah ya samu dace. To saboda haka kenan duk wani alheri duk wata kyautata da za ka yi to ka linka ma mahaifiyarka sama ga babanka. Saboda ita tana da haƙƙi uku a kan ka shi yana da haƙƙi ɗaya. Thumma al-aqraba Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa'an nan wanda yafi kusa da kai kamar kananka. Mun gane ko? Kamar kananka, kamar magajinka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya. sa'annan wanda kuke uba ɗaya da shi sannan wanda kuke uwa ɗaya sa'annan kuma zo ga ɗayan kanan babanka da magajin shi muna ganewa sai a zo da maganar su suma da ɗayan ɗayansu da jikokin babanka duka dai waɗanda suke kusa da kai suka fi kusa da kai sai ka kyautata masu fal aqrab sa'annan wanda yake bin su da kusanci akhrajahu abu dawuda abu da da fitar da shi wa tirmidhi da imam tirmidhi wa hassanahu kuma ya kyautata shi yace hadisi ne mai kyau wallahu ta'ala al-babi ya kare sai babul hadanati ko baban da yake bayanin al-hadana shine reno renan da wa yake da haƙƙin renan da a cikin addinin musulunci ha? uwa dai ko in babu uwa sewa sai yan uwa uwa aunata ko magajiyarta in babu sai kakarta dangin da yawa suwa ke bi da kulawa da yaro ba dangin uba ba ko rabuwa aka yi dangin uwa su za su ɗauka yaro ba dangin uba ba amma mu al'adar mu haka take sai ka kwaci ka ba 'yan uwanka ba haka ba musulunci bai yarda da haka nan ba dangin uwa su ake ba in ta rasu ma dangin uwa ake ba in kuma ka sake ta ma da ƙananan yara dangin uwa za su ɗauka kuma ka zan su da ciyarwa haka musulunci ya ce suna ga dangin uwarsu kuma kana ci da su ba wai ka ce tunda sun dauke su ba ruwanka da su ba wannan ba addini ba ne sun dauke su kuma kai za ka ci da su har zuwa girman su budurwa sai ta yi aure sai ta yi aure tana ga hannun dangi sai ta kai aure sai a dawo maka da ita gidanka shikenan in ta isa aure a mata aure in ta samu miji shikenan sai a mata aure da kuma yana nan ya ana kula da shi sai ya balaga in ya zama babba sai a maido maka shi kuna ganewa haka addinin musulunci ya tsara to wannan shi ake cewa al-habana shine renan yaro ana abdullahi bin amr radiyallahu anhuma an karba hadisi daga abdullahi dan amr Allah ya kara masa yarda anna imra'atan qalat lalle wata mace ta ce ya rasulallah ta ce ya ma'aikin Allah in nabni haza lalle ɗannan nawa kana batni lahu cikina ya kasance gare shi wi'a'an shi yake ɗauke da shi kamar salkani kamar yana cikin salkani ko wata lahu kuma nono na ya kasance gare shi siqa'an shine shayarwa gare shi nono na yake sha wa hijri kirjina lahu ya kasance gare shi hiwa'an shine yake tattara shi ma'ana ba dauke da shi nake baka gabana oh dawada ma nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna abahu lalle baban shi ballaqani ya sake ni wa arada kuma yayi nufin an yanzi ahu minni ya kwace mani shi tunda mun rabu faqala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata anti ahqqu bihi ke kika fi mijinki dacewa da wannan dan ma lam tankihi in dai baki aure ba in dai wani mijin bai aure ki ba ko kina nan zanne matsayin bajawara baki samu mijin aure ba to kin fi mijinki dacewa da wannan dan ki rike shi rawahu abu dawuda abu dawuda ya ahmad ahmad ya rawaito shi abu dawuda da abu dawuda wa sahabul hakim imam al hakim ya jalisi ne ingantacci saboda haka kenan idan aka samu hatsaniya tsakanin miji da mata aka samu rabuwa to diyanta ita za ta rike su sai in ta samu miji to in ta samu miji to shi kenan sai shi miji yanzu yana da damar karbe sun zuwa a nufar danginta da su kuna ganewa saboda ba mutuwa ta yi ba tunda aure ta samu yanzu shi kenan sai a maido ta ga miji a maido ɗayan ga miji in ya so shi sai ya raba ma dangi dangin shi in kuma yana da iyalin da za su rike shi za su zauna gidan shi shi kenan sai su zauna gidan shi saboda ta samu miji in ba ta samu miji ba kuma za su tsaya tare da ita mai risala ya ce mace sai ta isa wuri sannan amido ta sai ta isa wuri ta samu miji sannan amido ta gidan ubanta yaro kuma sai ya balaga sai amido shi duk suna tare wurin osu kuma kana ci da su da yaro da ya balaga shi kenan in aka maido ma shi kai ka sani ka ci da shi ka ce je ci da kanshi kai dai ka sani an dai maido maka shi yanzu ya yi hankali yana iya yin aikin da za a ci da kanshi saboda mi saboda ya yi kwari muna ganewa ko to sadaka wannan shine wato addinin musulunci wannan babu sabani tsakanin malamai malamai bai shi sabani game da wannan matsalar ba wa na bi hurairah radiyallahu anhu an karba hadisi daga abu hurairah Allah ya kara mashi yarda yace annam ra'atan lalle wata mace qalat ya rasulullah tace ya manzan Allah inna zawji lalle mijina yuridu an yadhhaba bibni yana so ya tafi da dana mana shi ma sun samu rabuwa kenan ko wa qad nafani kuma lalle ya amfane ni dan wa saqani ya shayar da ni min biri abi inaba daga rijiyar da ake ce ma biri abi inaba wata rijiya ce da aka ce a garin Madina a wancan lokaci tana da ruwa mai daɗi tana da nisan mil ɗaya daga garin Madina ba ta da wani nisa tsakaninta da Madina mun gane ku ba ta da nisa bai wuce mil ɗaya tsakaninta da garin Madina ma'ana bai wuce kilo ɗaya da rabi daga cikin garin Madina a wurinta ne ma lokacin da za a tahiya yakin Badar a wurinta ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka aka mai abin nan jerin gwanan sojoji waɗanda za su tsaya wurin yaki a nan wurin rije na aka bujiro da sahabbai suna ainihi training suna tsalle-tsalle da juye-juye da halbe-halbe manzo Allah yana kallo za a taya wurin yaki da wurin wannan rije ce ta ce ma'ana ɗana ya je ya girma har ya je ya ebo mana ruwa kenan ya kai inda za a fara amfani ko yana zuwa ya ebo mana ruwan rijiya bera abe ina ba amma mijina yana so ya kwace mana shi faja a zaujuha sai mijinta ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya gulamu manzo Allah yace kai wannan yaron hada abuka kaga wannan babanka ne wa hadhihi ummuka wannan kuma mammarka ce fa khudh bi yadi ayyihima shita ka kama hannun kowane kake so a ciki tunda sun rabuwa su tare duk wanda ka dauka bin shi zakai fa akhadha bi yadi ummihi sai ya kama hannun oshi na yayin rangwame fanfalakat bi sai ta tafi da abinta nan manzo Allah raba gardama yace to zabu zabu guda cikin su sai zabu washi rawahu ahmad ahmad ya rawaito shi wal arba'atu da ko malamai guda hudu da rawaito shi wa sahu tirmidhi imam tirmidhi ya ce hadisi ne ingantacce shi kuma wannan yana nuna kina idan aka samu rabuwa aka samu hatsaniya wurin da to kamata yayi alkali ya ba yaron zabi in yaron yana da hankali ai yaron nan yana da hankali shi yasa aka ce ne ga babanka ga mamaka ka zabi guda cikin su duk wanda ka zaba bin shi zaka kaga yana da hankali sai ya zabi wa shi kuma shikenan sai hukunci ya tabbata wanda ya zaba in ya zabi baban shi to shikenan Allah ya sa mu dace lokaci yana nan yadda yake da 20 Na'am da rabi yake ta dago hadisi na gaba malam ya cewa an rabi bin sinan an karbo shi daga rafiyo dan sinan radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda annahu aslama shi rafiyo dan sinan ya musulunta wa abad imra'atuhu an tuslima mammashi ba ta shiga sai ta kita musulunta ta ce ita ba ta musulunta su bid'ar na ne yi mushrikai ne shi ya musulunta ita kuma sai ta ce ba ta musulunta fa aqada an-nabi sallallahu alaihi wa sallam al-umma sai manzo Allah ya zannar da uwar tahiyatan bangare daya wal aba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zannar da uban nahiyatan bangare daya wa aqada as-sabiyyu bainahuma sai ya zannar da yaron tsakaninsu shi kenan sai manzo Allah ya ce zabi guda cikin su famala ila ummihi sai yaro ya karkata zuwa ga uwarshi fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma hadi Allah ka shiryar da shi famala ila abihi sai addu'a ta kama shi sai ya karkata zuwa ga baban shi ba kaza sai baban shi ya dauke shi kaga kenan koda koda uwa arniya ce koda uwa ba musulma bace ko ta kadara ce musulma ce amma ta kadara ita ta hi dacewa ta rike dan arab ko ba haka ba ko kuma tana da haƙƙi in yaro ya zabe ta tana da haƙƙi har yanzu dai dan tana kafira kaga tana kafira manzo Allah bai ce ke kafira ce ba ba ki musulunta ba saboda haka da ba naki bane na namijin ki ne bai ga haka nan ba sai manzo Allah ya zannar da yaro tsakanin su yace yaro ya zabi guda cikin su kaga kenan koda akwai matsala wurin tarbiyya koda ba ta da halayya ta kwarai har yanzu dai uwar shi ci ba da wata uwa sai ita musulunci ya bata amma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya riga ya san kafirci ba ya da kyawu yaro yana iya zama kafiri ko manzo Allah ya mai amma manzo Allah bai ce ba ke bai ce ma yaro kai kafira ce da wurin ubanka musulmi duk da haka nan dai manzo Allah dai addu'a yi Allah ka shiryar da shi nan take Allah ya shirye da yaro yaro sai ya dawo wurin uba to kenan kaga koda dai an samu sabani na addini sabani na halayya wannan yana da hali na kwarai wannan ba da hali na kwarai to har yanzu dai ita mace tana da haƙƙi akan akan renan ɗiyanta saboda ɗiyanta da yadda aka yi dai ba ba za su samu wata uwa ba uwarsu dai ita ce wannan dai arniya din akhrajahu abu dawuda abu dawuda ya fitar da shi wannan sai da imamun nasa'i wa sahawul hakim kuma imamul hakim ya ce hadisi ne ingantacce wallahu ta'ala alam abinda muka faɗa dai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka samu gyara Allah ka yafi mana akwai tambayi mala ko nan babu to bismillah masha
zaki tambaya ce uba ne gabanin ya mutu ya ba ɗiyan shi mata tarurruka duka su ɗiyan maza bai ba su ba to shi ne da aka yi rasuwai suka ce to wannan karuka da ba ba ɗiyan saura ba amso su za a iya haɗa da gadon da ya bari da yake yana da arziki a rabe gaba ɗaya uku su matan za a bar su tunda an ba su karurruka ka a ba su komai
uba ne tun yana da rai samu hilaye ya ba ɗiyan shi mata bai ba ɗiya maza ba to bayan rasuwa sai ɗiyan maza suka ce waɗannan hilaye da aka ba ɗiya mata an so su za su yi a raba daidai da daidai a raba gado da su ko koya za su ba su ansawa saboda kyauta ce ta mahaifi tun da ya ba su shi kenan ba su cikin gado yawa dukiya ce ta su waɗanda aka ba shi ke amma kuma in ba su yarda ba ana iya tadawa in iya suka ce waɗanda su ba ba suka ce ba su yarda ba ba su yarda da wannan ke tabbato shi ke kuma sun yarda ta tabbata abin da yana ƙarƙashin yardaddiya in sun yarda shi ke nan ba su yarda ba kuma shi ke nan
assalamu alaikum wa Allah ƙara malam lafiya malam wannan tambaya ce shi ɗalibin ilimi ne yana so yana so a gaya mai kalmar alhamdu wani wuri ne da wani tana zuwa da godiya wani kuma tana zuwa da yabo to yana so ya gane wani wuri ne take zuwa da da yabo wani wuri ne take zuwa da godiya mutum godiya
a yace wai shi ɗalibin ilimi ne wai yana so a gaya mai kalmar alhamdu wani wuri take zuwa da yabo wani wuri take zuwa da godiya dukkan ta yabo ce dukkan ta yabo ce ko cewa kai alhamdulillah ka ci abinci ka koshi kana cewa yabo ya tabbata ga Allah dukkan ta yabo ce dukkan ta inda take yabo ce kuma dukkan ta inda take ana so a yi amfani da ita wurin godiya duka anan duk ɗaya ne na'am na'am Allah ya wai sallar balaguro wace kamata a rage
tana tambaya wai sallah a cikin balaguro wace sallah ce ya kamata a rage duk salloli ana rage su banda magariba da asuba na'am
sai tambaya ta kuma da wannan tambaya ce mutum ne ya zo kasuwa bai rufu dala amma yana ita wajen abokan kasuwancin shi a amsu kaya wurin su su bashi farashi ya zo ya aza ga kayan shi na'am idan mai sai ya zo ce mishi kaza ki gare shi na so a bashi riba to shi ne yake tambaya ko ya halitta ya halitta mu mutum ne yake zuwa kasuwa baya da kodala baya da kaya amma sai ya je wurin abokan shi an so ya zo wani wuri ya aji yana saidawa kenan idan masu sai sun zo yana cewa kaza ne ga yadda ya so shi kuma sai ya aza wani abu haka daidai ne daidai ne muna sai da aza yadda ya so mutum ya zama shirman me kenan bai sa abin da yake na'am na'am sai kan da malam yaya ya dace a ma kirista ta'aziyya
wai ya ya dace amma wanda ba musulmi ba taziya kamar kirista taziya za kamar Allah baya haƙuri Allah baya dangana ba shi kenan ba tunda shi da ma a wurin shi ma ba ya son ka ce Allah ya ma wanda ya mutu gafara shi kenan ba ya hutar da kai shi ba ya so saboda shi a wurin shi tintin da ya yarda da Yesu almasihu ya samu gafara in ka ce Allah ya gafara ba ya cewa amin amin to kaga ai shikenan ka samu saukin ma kai mai ta'aziyya Allah ba da hakuri wannan ai duk mutum kana ce mai Allah ba ya hakuri ko Allah ya ba da dangana ba shikenan ba ta'aziyyar da za ka yi kenan wata Allah ya rahama da su ba su san wannan Allah ya rage ya mushi rahama duk wanda ya mutu yana aljanna kai tsaye kawai su wurin su don da ya mutu yana aljanna ko kaga tunda mutum na aljanna neman gafara me za mu shi to saboda haka abin da zaka gaya mai kenan wallahi ta'ala alam zai kira sallah lokaci A'a, na yi mutum lajin koyewa da
salamu yan wa ai hakuri akwai cikin ɗalibai da aka mahaihuwa mata ko ba ta da lahiya yana da abunan su kusan biyu kuma ba su da abincin ci ga shi banda gobe ne za a yi sura shi ne yake tambayar taimako fi sabilillah zai samu maganin da ba ta kuma da abin da zai tsaya samu ya ci da kuma da za a yi sura shi
kuma insha Allah ina na ce mutane su kayan mu kari go yawa zani insha zuwa Allah al'adun sai su kan shiga cikin yamma sai da Allah ya sauka sai a taimaka da fi sabilillah
na
نعم أخذت صورة بأغلى تنقوش تنقوش المسلم babu نعم سيدنا بابو amma shi dan uwan kuma na shi kristai to yana da yana da wadata to dai shigo wajen wadda ta'aziyya wanda ake wani wani abu sai ba sai ba da kuɗi ko wani mai kan shi ya ce a dan uwan karatu ya yi daga wajen duwa a inda wani a bai halitta ya ce yana da dangon wanda ba musulmi ba Allah ya mai cikawa kuma shi kuma yana da kuɗi shi shi musulmin ke da kuɗi ko ko shi kiristan ke da kuɗi wane ne ya mutu ciki musulmi musulmin ya mutu ne musulmi Ah, musulmin ne ya rasu sai kiristan ya zo ta'aziyya wai kiristan da ya zo sai ya bada kuɗi irin wanda ake bada na sadaka ya ce ga shi nan ramadan uwan shi addu'a a ba malamai su su mai sabka qur'ani ko na ba na dai amma irin yadda musulmi ke yi. ko ya halitta da wannan ya halitta ya halitta ka bada sadaka ya halitta kirista ya bada sadaka dan uwan shi ne ainihi ina ya halitta ya bada kuma ya halitta a karba saboda ai kudin kafirai ba wai haramun bane gaba ɗaya ba sai in yana mu'amala ta yawa in yana mu'amala ta abin da ba ya da kyau ko yana sai da karnuka ko yana sai da aladu ko yana sai da giya ko yana sana'a ta caca wani abu man ba haka ba sabanin addini bai hana ka karbi kyautar kyautar wanda ba musulmi ba Mm. sai in ya zamanto yana mu'amalar da ba ta da kyau wannan kuma ko musulmi dan wanka yake mu'amalar da sai ka ce baka so wannan mu'amala mara kyau ko ma wake ta in ya baka abu sai ka ce baka so in dai ba ya da wata mu'amala sai ita to hora ka ya halitta ansa ai ba dole sai an yi ya ansa a ba yaran oh sai ansa a ba ma ma abin nan a ba marayu ko matan shi mutuna yadda dai ake so sai a yi da kudin Allah ya samu dace sai mi wannan da ko guda ko guda biyu ce ma eh mana wanda yake ce eh ware manyan yatsu a cikin sujada ya tabbata wari a ware yatsu cikin sujada wai ware yatsu a cikin sujada ya tabbata su ba a ware yatsu game su ake idan ka yi sujada haka kake ma yatsu ba haka kake yi. ba a wace su sai dai a game su haka a kalli gabas da su haka na ake yi na'am sai tambaya ta karshe malla mutumin da ana cikin sallah kayan limamu ya sallame shi sai ya manta sai ya riga sallamewa sai daga baya gane a shi limamin da sallar bai shi ne ke sallar shi a mutum ne ya sallame gabanin liman sai daga baya gane liman bai sallame ba sai ya jira ko sai ya jira har liman ya sallama sallame ya ji shiru muna ganewa ko ya sallame ya ji shiru ko kuma sai da ya sallaman ma bayan na san ko ya tashi ko wani abu tana yiwa dai ba kusan liman yake ba in kana kusan in cikin masallaci kake ai an sallame ka gane ko in kana kusa ga liman shi ke sai ka jira ya sallame sai ka sallame saboda bai sallame ka ba yana tare da in kuma nesa kake to kaga dama illan illa bin liman daga nesa kenan kana bin shi an dauke wuta kaga ya zaka Allah ya kiyaye Allah ya samu dace Allah ka biya mana bukatun na alkhairi akwai asusun da muke tattarawa na marayu a nan masallaci an tara jikka 112 da yan kai haka ne ko jikka 112 aka samu wannan karan gaba daidai da masallatan mun samu jikka 600 da wani abu kuma cikin wannan 600 an raba jikka ɗari hudu da tamanin ga iyayen marayu kowace mace ɗaya an ba ta jikka goma saboda ganin za a koma wa lakwal tana yiwa suna da bukatu ko wata ta yi teni ta yi maɗan yaronta ko kuma kayan karatu da sauransu kowace ɗaya an ba ta jikka goma mace arba'in da takwas to suka tashi jikka ɗari hudu da tamanin haka muka ba su Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya sa mu kowa cikin su kenan kyawawan ayyukan shi Allah ya biya mana bukatunmu gaba da yana alkhairi Allah ka sa mu cika da imani abinda muke yi muke aikatawa muke karantawa Allah ya sa ya amfani mu duniyar mu da lahirar mu Allah ya sa ya zaman to karshen wahalhalun mu gaba daya ka ba mu lafiya Allah da abinda lafiya za ta ci ya Allah Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka ba mana karshen wahala gaba daya Allah yan uwan mu da suke cikin wahalhalu Allah ka hidda su daga cikin Allah yan uwan mu da aka hidda daga cikin lakwal lakwal ba su samu wurin zama ba Allah ka ba su wurin zama Allah ka hore musu ya Allah Allah ka sauƙaƙe musu ya Allah Allah ka kawo musu sauƙin rayuwa ya Allah wannan jarabawa da ka musu Allah ka kawo musu karshen ta ya Allah Allah ka sa su ci wannan jaraba da kai musu ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu zaman lafiya a cikin kasashen mu gaba da ya Allah Allah ka kawo mana karshen walalu ta ko ina ya Allah ta kowane bangare ya Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah Allah ka sa sun huta Allah ka kare mu daga sharrin yan ta'adda da yan bindiga da barayin gida da na daji ya Allah Allah kawo mana karshen sharrin su gaba da ya Allah Allah ka kare mu daga sharri da makirci da kaidin masu ya Allah Allah ka la'anci Yahudawa ya Allah Allah ka nisantar da su ya Allah Allah ka kore su daga inda suke ya Allah Allah ka kaskantar da su ya Allah Allah ka watsa su ya Allah ka talauta su ya Allah Allah ka hana su abin da za su samu su kai mu musulmi har ya Allah Allah kawo karshen sharrin su da makircin su ya Allah Allah ka kawo karshen su ya Allah ka kawo karshen Yahudawa Yahudawa ya Allah Allah ka ji roƙonmu ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.